الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha hudu ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma bakwai ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ba laifi kafin darasi na yau 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am shi ne wai tambayar dan uwa dangane da karanta alkur'ani akwai wani zama wanda bai dace ba a ce mutum ya yi a lokacin da yake karanta alkur'ani lalle ban san wani nau'i na zama wanda ke haramta a lokacin da mutum yake karanta alkur'ani illa kasancewar mai karatun alkur'ani ya san da cewa yana cikin wata ibada mai girma abin da ya dace da zamansa kenan da yanayinsa ya zamanto yanayi ne wanda yake na kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wata'ala domin girmama littafinsa kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub amma babu wani nau'i da za a ce ya haramta misali ko nade kafa ko meke kafa ko daga kwance ta kowane hali mutum yakan iya karanta alkur'ani domin ambatan Allah ne wanda kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari ta kowane hali muminai suna ambatan ubangijinsu kamar yadda yake cewa إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات الشاهد Ubangiji ta'ala yake cewa su ne waɗanda suke ambaton Ubangijinsu, kiyaman halin suna tsaye, wa da halin suna zaune, wa'ala junubihim da lokacin da suke shingide akan haƙurƙuransu don haka kenan ta kowane hali mutum yakan iya karanta alkur'ani illa ana buƙatar ya zamanto zaman da mutum zai yi zama ne wanda yake na kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala
tana wata aikuwa da ba tana da yalwa a faran sai ta kwanta ta ta yi can tura sai suka kwatanta mata sai dai a ɗauki imanin mijin daga malin an wanda a gama a sa a kwanta su ɗan kwanci sai a maida ce a lokacin yawa To, wannan bayani ya gabata akan wannan matsala ma'ana 'ya'yan kwalba duk da cewa ba a cikin kwalba ba ne suke rayuwa an gane ko na'ura ce wadda akan ɗau maniyin namiji da mace sannan a saka zuwa wani ɗan lokaci in sun haɗu sannan a ɗauke a sa a cikin a saka cikin mahaifar mace ta ɗau wannan ciki in ya kai aikuwa ta haife shi wanda wannan mas'ala mun yi bayani tun lokacin da muka zo a darasinmu na bulugul mara shine kasancewar ita wannan mas'ala ta gamu ta rabu wasu malamai suna ganin halacci idan ya kasance ɗaya daga cikin ma'aurata yana da illa ko ya zamanto ita macen tana da illa amma ƙwayoyin maniyinta sukan iya ba da ɗa amma tana da illa dangane da mahaifarta ba ta iya ɗaukan ciki ko shi namijin shi yake da illa amma an auna ƙwayoyin maniyinsa suna iya ba da ɗa to a nan akan iya ɗaukan maniyin shi da nashi da nata a haɗa a cikin wannan na'ura an gane ko in ya kai kenan lokacin da za a saka a cikin cikin wata mata ta ɗau wannan ciki akan iya saka ma wata mata ta ɗau cikin in ya kai haifewa ta haife me yasa ita kawai ajiyar ɗa ne aka bata ba maniyinta ba ne ba ita wannan mata ajiyar ɗa ne aka ajiye a cikin cikinta to akan wannan malamai sun yi zama sun tafi akan halaccin haka kenan in ɗaya daga cikin ma'aurata yana da illa to ba laifi akan iya haɗa maniyin su a saka a cikin wata mata ta ɗau wannan ciki kenan ita wannan mata da ta ɗau ciki ta zama kenan uwa ce ta shayarwa ga wannan da sannan shi kuma kamar misali inda baya halatta misali a ɗauko maniyin wata mata a zo a haɗa da wani namiji wanda yake ba nata ba ko shi namijin a ɗauko na ƙanin shi ko na wanshi a hada da na matar shi to wannan baya halatta saboda a nan akwai gauraye danganta wanda ko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta dole ne a rabe a san wane dan wane ne kenan da kuma ta hanyar shari'a wanda yake da wanda yake tabbatacce wanda shari'a ta tabbatar da shi kenan a nan in dai maniyin shi ne tabbas da nata a ɗauka a saka a cikin na'urar ko a saka cikin wata mata ta ɗau wannan ciki wannan matsayin shi halaka ne saboda babu wani abu wanda yake na gauraye danganta a cikin shi wannan yargida kamar tsakanin uwa da uba a'a su dai waɗanda suke ai su dan su ne tunda asali maniyin su ita kawai ajiyar ciki ne aka bata kamar yadda ake ɗaukan mace a bata a yi jinga da ita ta shayar da ɗa kaga shayarwa da ta yi ba ɗan ta bari ba in ma ta shayar da shi kyauta ko kuma jinga aka yi da ita aka biya ta ta shayar da shi wannan ba ɗanta ba ne ba illa kasancewar ta hanyar shari'a ɗa ne wanda yake nata amma ta shayarwa dangane da haramci da yake watsuwa amma ɗani masu shi ne wancan tunda ita a nan ba maniyinta ba ne ita kawai ajiyar ɗani aka saka cikin mahaifarta ya kai lokacin aihuwa ta haife shi na'am
malami ya fata wata sarari shi kuma haka tara ka tattauna a kan abin da mutum kamar an yi da shi
to yaya aka yi a gane ta sirrin shi an bi dalilai an tabbata fata wannan ba haka ba take a kun shi waha
kamar kakabin shubuha
kamar a kamata wata aya ne kamar wani abu wanda ya dace da na hausa ba a ce ka za su yi
shi abinda yake wajibi in mutum ya yi kuskure akan mas'ala abinda ya dace a je wajensa ta hanya wadda take a siyasance a cikin hikima a faɗakar da shi akan kuskurensa an gane ko a nuna masa kuma dalilai masu gamsarwa wanda suka nuna cewa wannan fatawa da ya bada fatawa ce ta kuskure kuma in ya fahimci kuskure ne a nan dole a kan shi ne ya dawo daga kan wannan fatawa ta shi amma ba haka ba kamar malami ya ba da fatawa kai kuma a iya tunaninka kana ganin kuskure ne sai ka je ka tabbatar da wannan kin shi kenan in kana da dalilin da ya tabbatar da kuskuren haka to sannan sai ka je sai ka zauna da shi ku tattauna akan wannan mas'ala ta hanyar girmamawa da ladabi ka nuna masa cewa kai dai baka fahimta ba wannan mas'ala ko yaya take in ya baka dalili sannan ka nuna masa haka kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa yana cikin bayar da karatu a majalisinsa aka masa tambaya dangane da tsatsifi ya tsutsi a cikin arwalla al'imamu malik ya nuna cewa ai wannan ba ya da wani tushe baya daga cikin wasu abubuwa da aka sunanta ma jama'a tsitsehe hannu a cikin arwalla bayan an tashi abdullahi ibn wahab allah ya ji kansa sai ya same shi a kadaice sai yake ce masa alga ta malam ya ce matsala ta ɗazumu ko muna da dalili daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tabbatar da tsatsehe ya tsotsi a cikin arwalla ya koro masa hadisin sai ga al'imamu malik washe gari yana ba da fatawar cewa a tsatsehe hannu da da ya tsotsi na kafa da na hannu a cikin arwalla to don haka kenan dole sai kana da dalilin da ya tabbatar da cewa waccan fatawa fatawa ce wadda aka yi akan kuskure maimakon kenan fada za ka yi malam wane ya ce kaza abin da ya kamata ka je ka faɗakar da shi akan kuskuren shi na'am
annabi ya tabbata a sai a tare da safe aka bayan sallah
to wannan mas'ala ta gabata ba su ɗaya ba su biyu ba kowa ya san menene farkon sallah menene karshen ta kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa mai fita ku habduhu وتحريم حتى كبير وتحديد حتى تسليم mabudin sallah shine tsarki shiga sallah haramata maza Allah ya ce kabbara ita ce ake kiranta ta kabiratul ihram fita daga sallah karshen ta maza Allah ya ce ita ce sallama idan aka riga aka salamce sallah ta kare an gane ko illa abinda aka sunnanta mana na addu'a addu'ar da ake kiranta du'aul ibada wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya salamce daga sallah farko yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu ath-thana'u al-hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مودي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sannan yakan karanta ayatul kursi da kuma suratul ikhlas sannan yayi tasbihi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 ko kuma yayi 33 na darin sai ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir gaba ɗayan waɗannan azkar sunan su addu'a ana kiran su du'aul ibada wannan shine aka shar'anta ma kowane musulmi bayan salamcewa daga sallah ta farilla yayi waɗannan addu'o'i an gane ko amma maganar limami ya juyo ayi salati goma ga annabi wani ya ce ayi sha biyu wani ya ce ayi sha ɗaya wani ya ce a yi ina an zanna hu da izaja wani ya ce a yi alam na sharaha da izaja ayatul kursi da laƙar ja a kun da li'ilafi gaba ɗayan su waɗannan ba su da asali a cikin karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka koma mazan jiya su suka faɗa yanda nan kusa ma ka koma cikin littafin wanda ake kiran shi almadkhal na ibn al-hajj yake cewa ba inda aka taɓa samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya salamce ya waiwayo yana ya daga hannu yana addu'a ma mu suna amin ko ɗaya daga cikin kalifofinsa guda hudu yace ko ɗaya daga cikin sahabbansa yace ba a taba samu ba dan haka hadisin da suke kafa hujja da shi wannan hadisi ibnu kuzaima Allah ya ji kansa yayi hukuncin cewa hadisi ne mawdu kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma shekul islam ibnu taymiya Allah ya ji kansa ya tabbatar da shi akan hukuncin da ya yanke akan wannan hadisi na cewa duk wanda ya limanci mutane yake banci kansa da addu'a to hakika wato ya haɗince su domin in ka inganta hadisin a farko wa za ka jingina ma ha'inci fiyayyen halitta wanda in ka koma addawoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sallar shi tun daga farko har ƙarshe manzo Allah yana yin su da sigatul ifrad in ma an ɗauka kenan akan cewa addu'a ta tsake tsakin sallah yake balantana babu waje dilala a cikin hadisin cewa ana nihi addu'a ta bayan sallah idan ka ɗauka a farko me yake cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib addu'a ul istifta haka idan ya ɗauki wannan in yayi ruku'u me yake cewa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli ba Allahumma ghafir lana ba idan ya dago daga sujada ta farko kafin ya koma ta biyu yana cewa Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa afini warzuqni idan ka ɗauka a ƙarshen tahiya kafin ya sanance me yake cewa a dawoyinsa da yake Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wadda addu'a a ƙarshe wadda yake kullewa da ita Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta kenan in ma ka inganta shi to duk addu'ar da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi a cikin tsake tsakin sallah yana yin ta ne da sigatul ifrad an gane ko balantana cewa babu fuska wadda za a iya kafa hujja a cikin hadisin dangane da addu'a ta jam'i bayan sallah don haka ka koma duk littafin da ka sani wanda yake karantar da addini ba littafin hadisi ba ma ba littattafan wannan ba littattafan hadisi ba hatta da littattafan fikihu karshen sallah shine sallama shine karshen ta sallama in an salamci ga iya addu'o'in da kowa zai yi don haka duk lokacin da daman jama'a suka bar abin da aka ce su yi to za su zo da abin da ba a ce ba su yi idan aka binne sunna to abin da zai mai gurbin shine bid'a wanda galibi inda za ka hada mafi yawan masallatai jama'a da suke sallah addu'o'in da ake yi a ƙarshen sallah sun jahilce su to jahiltar wannan shine ya kai jama'a suke yin abin da ba a ce ba su yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu sau mun tsaya ƙarshen babi na 42 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin mutumin da Allah ya masa rasuwa akwai bashin azumi a kansa shi ne malam ya shigo mana da hadisin aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyo duk wanda Allah ya masa rasuwa alhali akwai azumi a kansa an gane ku samu an waliyu maza Allah ya ce makusancinsa wato sai ya masa azumin a madadinsa kenan idan aka ce waliyu fulan abinda ake nihi makusancin shi a nan kuma farko waɗanda za su shiga su ne waɗanda suke da gadon shi makusantan shi kenan na kut da kut to wannan nauyi wanda yake kansa to ya hau kansu shine yace man mata wa alaihi siyamun sama an waliyu duk wanda ya mutu akwai bashin azumi a kansa makusacinsa sai ya yi masa azumin shine alhassan ibn abil hassan albasari asarkinsa wanda malam ya gabatar da shi a farkon baban yake cewa in sama anhu salasuna rajulan yawman wahidan jaza inda za a samu mutum talatin daga cikin kenan makusantan shi su kasa wannan azumi tsakankanin su kowa ya ɗaya ɗaya a yini guda gaba ɗayan su su yi azumi mutum talatin su yi azumi to wannan ya tsaya matsayinsa ma'ana ya halatta sun sauke masa nauyin da yake kansa kenan wannan hadisi hadisi ne wanda yake mujmal kamar yana nuna mana kowane azumi in dai mutum ya mutu in dai akwai bashin azumi a kansa to wannan dole ne kenan makusantansa su rama masa wanda azumi na farilla kada mu manta bayani ya gabata kusan kala uku ne akwai azumi wanda yake na ramadan sannan akwai azumi wanda yake na kafara sannan kuma akwai azumi wanda yake na addawal wannan su ne nau'ikan azumi uku wanda suke na farilla in ma azumi na ramadan ko azumi na kafara kafara a nan kuma ta karkasu akwai kafara ta zihari akwai ta kisa akwai ta rantsuwa akwai ta wato lokacin da mai aikin haji ya ƙetare wani abu wanda bai dace ba kuma akwai wa- kafara ta mutumin da ya auka ma iyalinsa da ganganci a cikin wata wanda yake na ramadan da sauransu to kenan a nan dukkan wannan kafara kenan za mu ɗauke ta a matsayin azumi ne wanda yake na farilla kamar yadda allah ya wajauta ma bayansa sannan kuma akwai azumi na addawa tunda a nan cewa duk wanda ya mutu alhali akwai bashin azumi a kansa samu an waliyu makusancinsa sai ya yi azumin a madadinsa to sai a wannan riwaya ta gaba hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda kamar yadda hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban shine sa'id ibn jubair yake cewa abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa qalat imra'atul linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ummi matat wa alaiha sawmun nadhr wata mata ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi lalle mahaifiyata ta rasu alhali akwai azumi na addawal akanta yaya zan iya yin azumin a madadinta manzon Allah ya ce mata kwarai a wata riwaya manzon Allah ya ce ba ni labari inda a ce mahaifiyar take akwai bashi a kanta in kika biya mata bashin ya biyu ta ce kwarai maza Allah ya ce to fadainullahi a haƙƙu bil qada ko kuma fadainullahi a haƙƙu an yi ba to ki san da cewa bashin Allah shi ya fi cancanta game da biya yanda kenan inda a ce wasu kuɗaɗe ne ake bin mahaifiyarki kina da halin biya kika biya mata aikin sauke mata da ta ce eh maza Allah ya ce to bashin Allah shi ya fi cancanta game da biya to wannan hadisi na abdullahi dan abbas shine yake bayyana irin nau'in azumin da aka rama ma mamaci shine azumi wanda yake na addawal azumi na addawal shine ake rama ma duk mutumin da ya mutu da bashinsa kamar yadda yake cikin riwaya wata riwaya ita wannan mata ta ci alwashi ne lokacin da ta hau teku ta yi alkawari tsakaninta da ubangijinta cewa in Allah ya sauke ta lafiya to za ta yi azumi talatin an gane ko za ta yi azumi talatin wannan alkawari ne tsakaninta da ubangiji to Allah ya sauke ta daga kan tekun lafiya kuma bata samu ba yin azumin Allah ya mata rasuwa shine a nan wato ‘yar uwarta a wata riwaya diyarta ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa kwarai za ta iya biya mata to don haka Abdullahi dan Abbas da shi da Aisha Allah ya kara mata yadda da wasu daga cikin magabata da dama sun tafi akan cewa azumin da ake rama ma mamaci shine azumi na addawar kawai kamar yadda Amra ta zo ta tambayi Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ma Aisha mahaifiyata Allah ya mata rasuwa alhali akwai azumi a kanta azumin wata na addawal da ta yi aisha sai ta ce mata je ki a madadin kowane yini ki ciyar da wato shine nisfu sa'il shine ki bada mudu biyu ki ciyar da miskini kenan mudu biyu a madadin kowane yini don haka da aisha da abdullahi dan abbas da sauran magabata sun tafi akan cewa azumin da ake iya rama ma mamaci kenan shine azumi na addawal kuma haka abdullahi dan umar kamar yadda ya gabata a cikin darasinmu na sunan tirmidhi kasancewar in azumi na ramadan ne kenan a madadin kowane yini za a ba da mutu gwargwadon kenan azumin da ake bin shi in na ramadan ne amma in na addawal ne wannan shine za a biya masa za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب متى يحل فطر الصائم وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان وابن أيينة الهلالي المكي قال حدثنا هشام بن أروى أنه قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجده لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فاجده لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa a wane lokaci ne ya dace mai azumi ya yi buɗe baki gane ko ma'ana a wane lokaci ne ke halatta mai azumi ya yi buɗe baki kamar yadda bayani ya gabata azumi yana da farko kuma yana da ƙarshe to shine a nan za mu ga menene kenan ƙarshen azumi lokacin da ya halatta mai azumi ya yi buɗe baki shine malam kenan ya buɗe baban da tambaya shine malam sai ya shigo da hadisin umar allah ya ƙara masa yadda kafin haka ya shigo da asar na yake cewa wa afdara abu sa'idin al-khudri hina babu qursu shams ya ce abu sa'id al-kudri allah ya kara masa yadda ya yi buɗe baki lokacin da kaskon rana ya faki ma'ana ido baya hango shi lokacin da ya ga kaskon rana ya ɓace a lokacin da ya yi buɗe baki kamar yadda hadisin zai zo nan gaba shine a nan malam kenan ya yi ta'alikinsa kenan tun a nan za mu fahimci cewa lokacin da ke halatta mai azumi ya yi buɗe baki lokacin da ya waiwaya yamma ya ga baya ganin kaskon rana to a wannan lokaci ne ya dace ba maganar jiran cewa sai duhu ya fara shiga kamar yadda anan ya shigo da hadisin umar allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza aqbala al-laylu min hauna wato idan dare ya gabato ta nan yake nihi nan ita ce ma'ana gabas domin in rana ta je faduwa ina yake fara daukan duhu daga cikin sasannin sama kenan shine bangaren gabas shine yace idza aqbala al-layl min hakuna idan dare ya gabato ta nan kenan gabas wa adbara an-naharu min hakuna wato yini shi ko ya juya baya min hakuna daga nan yamma kenan mafadar rana wa gharabati shamsu wato rana ta fake manzo Allah ya ce faqada afdara saim tabbas wato mai azumi kenan ya kai lokacin da ya dace ya buɗe baki waɗannan abubuwa guda uku suna lazumtar juna dole in kaskon rana ya ɓace kenan duhu zai gabato daga ɓangaren gabas yini shi kuma zai juya baya wato ta bangaren yamma amma akwai lokacin da duhu zai iya gabatowa hasken yini ya ba da baya kuma ba tare da kaskon rana ya bace kenan in an kasance a cikin lokaci yini wanda yake na girgije ko wanda yake na hazo to don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kayyade mana cewa wa garabati shamsu kenan rana ta baki don kada wani hazo ya lullube hasken rana ko girgije ka ce ai lokacin buɗe baki ya yi tun da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce za a kabalar lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna to sai ya kayyade ya ce wa garabati shamsu wato kaskon rana ya fake sai ya ce fagada a fadar sa'in manzo Allah ya ce tabbas ya ce mai azumi ya kai lokacin da ya dace ya yi buɗe baki don haka kenan afdar sa'im shine malamai suka ce ai dakala fi waqtil fitr ya shiga lokacin da ya dace a yi buɗe baki kamar yanda wannan kalima da suke cewa wato shine kamar da suke cewa amna ma'ana ya sauka mina anjada wato ya je birnin ya je yankin najd idan suka ce aimana ya je birnin yaman ash'ama kenan ya je birnin sham to shine kenan da yace a fidar suka ce ya shiga lokacin da ya dace wato ayi buɗe baki a hadisi na biyu a baban wato abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bulaguro wa huwa sa'im alhali manzon Allah yana azumi wannan bulaguro ku cikin wata na Ramadan ne kuma kamar yadda yake a faɗa mafi rinjaye bulaguro ne na lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da jama'arsa domin zuwa makka wato su yaƙe ta a shekara ta takwas a cikin wata ne wanda yake na ramadan domin fatu makka an yi shi a cikin wata na ramadan to shine yake cewa na kasance tare da mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani bulaguro wa huwa sa'im alhali yana azumi falamma gabati shams lokacin da kaskon rana ya faki qala li ba'd al manzon Allah sai ya faɗa ga wani daga cikin jama'arsa ma'ana wanda ke kula da hidimarsa manzon Allah ya ce masa ya fulan um fajidahlana yace tashi kaɗan dama mana kenan gwarau-gwarau mu sha lafazin aljadhu shine kasancewar dama kenan gari wanda yake soyayye in ma a sa masa nono ko kuma a sa masa ruwa haka shine ake kira da aljadhu don haka shi abin da ake dama kamar dudde ake kiran shi mishda mishda kenan dudde wanda ake dama kamar misali kunu ko fura da sauransu to shi ne a nan mazan Allah sai ya faɗa sai ya ce ya fulani kun fashi da halana mazan Allah ya ce masa kaɗan dama mana abin da za mu sha faƙala ya rasulallah lau amsai ya ce ya mazan Allah da ka ɗan jinkirta dai kaɗan har kenan duhu ya ɗan fara shiga ƙara sai ya ce manzan Allah sai ya koma faɗa masa karo na biyu ya ce masa in zilfa shi da halana manzan Allah ya ce sauka ka kaɗa mana abin da ka dama mana abin da za mu yi buɗe baki ƙala ya rasulallah falau amsai ya sake maimaitawa ya ce ya rasulallah da an ɗan saurara dai kaɗan sannan ƙala in zilfa shi da halana manzan Allah ya faɗa masa a karo na uku cewa ka sauka ka dama mana abin da za mu sha ƙala sai ce inna alaika nahara sai ce ya rasulallah ai akwai saurin yini shi a iya tunaninsa yana ganin cewa rana bata yi da fakewa ba shi kuma zala salatu salama ya ga kaskon rana ya faki shi kuma a iyarin jayin zatansa yana ganin cewa bata yi da fakewa ba shi yasa a nan kenan ya dan wato nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan saurara ka sai da ya maimaita masa so uku a karo na uku sannan shine sai ya ce fa nazala fajada halahum wato sai ya sauka sai ya dama musu fa shariba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kafa kai ya sha sun maƙala sannan sai ya ce idza ra'aytumul layla qad aqbala min hauna in dai kun ga dare ya gabato ta nan manzo Allah ya ce faqada afdar as-sa'im yace tabbas mai azumi ya kai lokacin da ya halarta ya bude baki kenan ba maganar ayi jiran cewa sai duhu ya fara shiga gane ko kenan ba maganar a ce sai duhu ya fara shiga da zaran an tabbata cewa kaskon rana ya riga ya fake to babu wani jira da za a yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai kamar yadda za mu iske ya nuna mana abin da yake sunna shine gaggauta buɗe baki babu za mu iske na musamman akan haka to a nan waɗannan hadisai guda biyu ko mu ce guda uku in mun hada da asarkin abu sa'id al-khudri abinda suke nuna mana lokacin da ya dace a yi buɗe baki shine idan aka tabbata kaskon rana ya faki ba maganar jiran wani duhu cewa sai ya fara shiga kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul baqara wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ubangiji ta'ala ya ce sannan ku cika azumi zuwa dare ila tufidul gaya kenan gaya shine dare to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake mana bayani game da abin da ayar ta kunsa menene dare shine kenan farkon kenan fakewar wato shine kaskon rana in dai ya riga ya fake to dare ya shiga ba maganar kenan a yi jiran cewa sai duhu ya dan fara yi sannan a yi bude baki wannan sabanin sunna ne kamar yadda karin bayani zai zo akan haka don haka wannan kenan hadisi yana nuna mana ana buƙatar a gaggauta buɗe baki ba maganar cewa sai mutum ya rike baki wani yanki wanda yake na dare domin wannan lokaci ba lokacin azumi ba ne sannan kuma a nan muna iya fa'idantar tunatar da malami abinda ake jin tsoron kada a je ya manta an gane ko amma in an tunatar da shi kusan so uku kenan a karo na hudu dole a kyale kamar yadda a nan yana tsammanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar bai fahimci ba fadawar rana don haka sai yake cewa a dan saurara a dan saurara shi a iya rinjayen zatansa yana ganin bata fada ba shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata tun da kaskon rana ya riga ya faki kenan lokacin buɗe baki yayi da dai ya maimaita so uku a karo na uku kenan ya sauka ya dama musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha sai ya bayyana masa cewa ga yanda al'amarin yake in dai an tabbata kaskon rana ya fake kenan ba maganar jiran cewa sai duhu ya fara yi shiga babun yufdiru bima tayassara min al-ma'i aw ghayrihi قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان هو أبو إسحاق أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجده لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجده لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجده لنا فنزل فجده ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق wato abdullahi babu ne wannan wanda ke bayani cewa shi mai azumi yakan yi buɗe baki idan lokacin buɗe baki ya yi da abin da ya sauƙaƙa a wajensa ruwa ko kuma wani abu wanda yake na daban don abin da ya sauƙaƙa a wajensa to da shi yakan yi buɗe baki illa kasancewar tare da cewa abin da yake a sunna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi buɗe baki da ɗanyen dabino wanda a hausa ake kiran shi maga idan bai samu ba yakan yi da bushashe in bai samu ba yakan kwamfaɗi ruwa to haka ake buƙatar kenan waɗannan matakai guda uku mai buɗe baki ya biyu farko dai in ka samu ɗanyen dabino shi ya fi dacewa idan baka samu ba sai ka yi da bushashe idan baka samu ba to abin da ake buƙata a farko ka kwamfaɗi baƙin ruwa to shine a nan sai yake cewa mai azumi yakan yi buɗe baki da abin da ya sauƙaƙa a wajensa kenan na ruwa ko kuma wani abu wanda yake na daban shine a nan malam sai ya koma shigowa da hadisin abdullahi ibn abi aufa Allah ya ƙara masa yadda yake cewa mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali yana azumi shine dai hadisin da ya gabata sai ya ce falamma garabati shamsu a lokacin da wato rana ta baki ƙara sai manzan Allah ya faɗa ga mai masa hidima manzan Allah ya ce sauka ka dama mana kenan abun buɗe baki ƙara sai ya ce ya rasulallah lau amsai ya ce ya manzan Allah da ka ɗan saurara kaɗan da ya- da shi ya fi dacewa jawabu lau a nan mahazuf ne ai lakana a hasan da ka ɗan saurara kaɗan kenan duhu ya ɗan fara shiga ya ce da ya fi dacewa ƙala sai manzan Allah ya ce masa sauka faji halana wato dama mana abun buɗe baki ƙala ya rasulallah inna alaika naharan ya ce ya manzan Allah ya ce akwai sauran yini fa tare da kai ma'ana rana ba ta da faɗawa ba manzan Allah sai ya faɗa masa ya ce sauka ka dama mana fanazala fajadaha ya sauka ya dama ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda za su yi buɗe baki sun maƙala sannan sai manzan Allah ya ce masa bayan kenan ya kafa kai ya sha ya ce idza ra'aytumul layla aqbala min hahuna idan kun ga dare ya gabato ta nan faqad afdara as-sa'im manzan Allah ya ce tabbas mai azumi ya kai lokacin da ya halatta ya buɗe baki wa ashara bi isba'ihi qibala al-mashriq manzon Allah yayi nuni da yatsar shi kenan wajen mahudar rana anan ashahid kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a sauka a dama masa abun bude baki kaga anan soyayyen gari ne aka dama masa wanda shi wannan suna dama shi in ma a sanya madara in madara bata samu ba da ruwa kadai ake dama shi to don haka a nan kenan in har dabino bai samu ba a farko maga ba ta samu ba ɗaya busasshen dabino bai samu ba to da abin da ya sauƙaƙa a wajen mutum yakan iya yin buɗe baki da shi kenan yi da wancan dabino a farko matsayin shi sunna ne in har da hali kenan in ba hali abin da ya sauƙaƙa da shi mutum zai yi babu ta'ajili da ifdara قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن أبي حازم هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى قال لرجل انزل فاجده لي قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجده لي إذا رأيت الليل قد إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da gaggauta buɗe baki abinda ake bukata ga mai azumi in lokacin buɗe baki ya yi to kada ya yi wani latti suna ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gaggauta buɗe baki don haka a nan malam sai ya shigo da hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa la yazalu nasu bi khairi jama'a wato ba za su gushe ba suna tare da alkhairi ma ajjalul fitra matukar wato suna gaggauta buɗe baki matukar kenan jama'a za su gaggauta buɗe baki to ba za su gushe ba da alkhairi daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala don haka shi kuma kasancewar duk wani alkhairi a nan duniya da lahira yana karkashin bin dokoki na Allah subhanahu wata'ala bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nan ake samun dukkan wani alkhairi duk wani sharri da mugunta ba komai yake haifar da su a cikin al'umma face saba ma Allah da manzansa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim dan haka ibnu hajar Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin littafin sanan kenan fathul bari yake faɗakarwa yake cewa minal bida'il munkara wato yana daga bid'o'i waɗanda suke abin ki abin kyama wanda aka farar da su ya ce ma ubudisa fi hazar zaman abinda aka farar da shi a wannan zamani yana magana a zamanin shi shi kuma Allah ya masa rasuwa shekara ta 852 kenan tsakaninmu da shi yanzu karni nawa yanzu shekara ta 852 Allah ya masa rasuwa kenan shekara akalla kusan 600 to shine yake cewa yana daga bid'o'in da wato aka farar da su a zamanin su kenan abu ne wanda ya yadu yace shine yin kiran sallah na biyu wato kafin ketowa alfajir tunda sauran duhu kafin ketowa alfajir sai a yi kiran sallah mutane su tsaye da yin sahur sannan sai yake cewa wa idfa'ul masabih allati ju'ilat alamatan li tahrimil akli wash-shurbi ala man yuridu siyama wato da kuma hutulu da suke kunnawa idan kaga an kashe hutulun to alama ce wadda take nuna cewa wai kowa ya tsaye da yin sahur don haka mun yi bayani tun a cikin darasinmu na umdatul ahkam cewa lokaci na kayyade sahur in an kai lokaci kaza da minti kaza a tsaye da sahur wannan bid'a ce wadda aka kirkira ta wanda magabatan kwarai sun yi bayani akan haka saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne an saba ma nassi na alqur'ani an saba ma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kayyade ma mutane lokaci na sahur cewa in an kai lokaci kaza to a tsaye da sahur domin Allah ya nuna mana lokacin tsaye da sahur shine tabbatar da cewa alfijir ya keto kamar yadda ya ce wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr kenan matukar alfijir bai keto ba menihin yin azumi yana da damar da zai ci ya sha ba wanda zai hana shi idan ya tabbata alfijir ya keto daga wannan lokaci ne dole zai dakata da haka shine yace a nan kiran sallah da suke yi kafin ketowa alfijir da kusan kenan sulusi wanda yake na sa'a a cikin ramadan wai ba don komai ba abinda suke wai taka tsantsan ne don kada a je mutum ya yi ya ci abinci bayan ketowa alfijir da kuma yanda ba sa kiran sallah bayan fadawar rana sai duhu ya dan fara shiga wai sun tabbatar da cewa wai a yanzu dai rana ta fake sai duhu ya fara shiga don haka malam sai yake cewa sun sunkuyar abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun jinkirta buɗe baki ba sa yin shi akan lokaci sai duhu ya fara shiga sannan kuma sai suke gaggauta sahur an gane ko a yi sahur da wuri kenan sai a dakatar da mutane a yi kiran sallah na biyu mutane su daina yin sahur sai ya ce wa khalafu sunna yace sun saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان yace saboda haka alkhairi sai yayi karanci a cikin jama'a sharri kuma ya yawaita kaga ne ne kenan malam yake faɗa me ya janyo sharri da mugunta a irin wannan lokaci ya yadu saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya sanya alkhairi yayi karanci a cikin su kenan dan haka a nan wannan hadisi yana nuna mana in dai muna buƙatar alkhairi a rayuwarmu ta duniya da makomanmu lahira to mu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa nan kenan misali ne manzon Allah ya mana dangane da abin da ya shafi buɗe baki yace la yazalu nasu bi khairin yace jama'a ba za su gushe ba suna tare da alkhairi ma ajalul fitra wato matukar za su gaggauta buɗe baki sannan hadisi na biyu a baban abdullahi ibn abi aufa ke faɗa cewa na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bulaguro manzon Allah yana azumi sai da aka kai marici kenan rana ta je ta faɗa qala li rajulin manzon Allah ya faɗa ga wani cewa ya sauka ya dama masa abun buɗe baki sai ya ce lawin tazarta hatta tunsiya ya ce ya manzon Allah ya ce da ka ɗan jira wato har dai kenan rana ta wannan duhu ya dan fara shiga qala sai manzo Allah ya ce masa in zir da hadi sauka dai ka dama mun abun bude baki a karo na uku kenan ya sauka kamar yadda yake wacce riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sha sai yake cewa idan kaga dare ya gabato ta nan manzo Allah ya ce tabbas ya ce mai azumi ya kai lokacin da ya halatta ya bude baki kenan hikima game da gaggar kaga anan kasancewar na nuna mana buɗe bakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a nan kai tsaye ne bayan tabbatar da cewa kaskon rana ya fake ba magana jira kenan haka a aikace sunna ce kenan fada da aiki a aikace in rana ta fada manzon Allah baya jira kuma haka ya fada kenan na cewa a gaggauta ba za mu gushe ba da alkhairi matukar za mu gaggauta buɗe baki hikima game da gaggauta buɗe baki shine don mu saba ma makiyan Allah su ne Yahudawa da ‘yan mushau domin Yahudawa da ‘yan mushau ba sa buɗe baki sai sun ga duhu ya fara shiga sai taurari sun bayyana bayan fadawar rana sai duhu ya shiga taurari sun bayyana sannan su suke buɗe baki a azuminsu don haka ‘yan shi'a su ma a yau ba sa yin buɗe baki sai taurari sun fara bayyana da haka suka saba ma ba za da salalai salama sharri da mugunta ya yawaita a cikinsu alkhairi ya kankanta kuma hikima ta biyu wannan sauƙi ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala domin mai azumi ya wuni da kishirwa iya abin da yake jira shine fadawar rana ya gade ya kai lokacin da zai buɗe baki kaga anan a dan kankanta masa lokacin rana tana fakewa yayi bude baki wannan akwai tafsasawa game da mai azumi kenan hikimomi kamar guda biyu kenan tafsasawa ga mai azumi da kuma saba ma makiyan Allah sune Yahudawa da 'yan mushau dan haka abin da yake sunna shine gaggauta bude baki amma tare da cewa in wani uzuri ya gitta maka ba laifi bane kana iya dan jinkirtawa amma gang- yi da ganganci ko kuma ka ringa ganin cewa ai bari sai duhu ya fara shiga shine yafi dacewa to wannan saba ma sunna ne amma misali kana cikin tafiya ko wani aiki kana cikin so kake sai ka gama sannan ka yi buɗe baki to wannan ba laifi bane ba in dai baka da kudirin cewa jinkirtawar ita take da fadla kuma baka ganganta haka a kullun kai ta haka amma in ya kama kenan mutum yakan iya yi amma tare da cewa duk abin da kake ciki in dai lokacin buɗe baya kiyaye to ka dakatar da wannan abu kai buɗe baki shine yafi dacewa domin ka dace ma alkhairin da ake samu a ƙarƙashin bin sunna babu idza afdara fi ramadana thumma qala'at ash-shams قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن, عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لي هشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء وقال معمر سمعت هشاما يقول la adari a kabau amla wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mai azumi idan ya yi buɗe baki a cikin wata na ramadan a iya zatansa rana ta faki bayan gama buɗe baki kuma fala shan sannan rana sai ta hudu kenan wani girgije ko wani hazo ko kuma ya gangara wani kurami sai yake tsammanin cewa rana ta baki sai ya buɗe baki da ya hayo tudu sai ya hango rana to menene matsayin azuminsa kuma me yake kai shi shine anan malam ya shigo da hadisin wato Fatima bintu Munzir daga Asma'u diyar Abubakar Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa aftarna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallama yau magani ta ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani yini na girgije ta ce mun yi buɗe baki a cikin wani yini na girgije ta ce mun yi buɗe baki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan gama buɗe baki ta ce fun maƙala'ati shams sannan rana sai ta hudu an gane ko kenan a nan ita ta dai ba da labarin cewa wannan al'amari ya auku gare su suna zaton fadawar rana ashe bata fada ba sun yi buɗe baki bayan sun yi buɗe baki sai suka ga rana ta hudu bata ce ba an umarce su da ramuwa ko ba a umarce su ba to sai aka tambayi shi marwaicin wanda ya rawaito daga fatima kin shi hisham ibn urwa abu usama ya tambaye shi ya ce shin fa'uli rubil qaba an umarce su cewa su rama ƙala shi sai ya ce guddun min qaba ai ban makawa dole sai sun rama an gane ko in ji shi hisham shi ya dogara da wani dalili na daban wanda yake ganin cewa dole sai sun rama amma ba tare da cewa a cikin nassin ta ba shi labarin cewa an ce su rama a'a shine kenan akan ya dogara da wani dalili yake cewa ai guddun min qaba ai la budda min qaba ban makawa kenan game da rayuwa wa qala ma'mar ma'mar ibn rashid al-azdi yake cewa naji hisham an masa tambaya yana fada sai yake cewa la adri yace ban yi sani ba a qabau amla shin sun rama ko ba su rama ba kenan wani lattin an masa tambaya shin sun rama shi yace a shi dai bai yi sani ba to don haka dangane da wannan mas'ala mas'ala ce wadda malamai suka yi saɓani a kanta game da cewa idan mai azumi ya yi buɗe baki akan kuskure yana tsammanin rana ta faɗa kenan ba ta faɗa ba a nan kenan sai ka haɗa masa da mutumin da yake tsammanin cewa akwai sauran dare ashe alfijir ya keto shi kuma sai ya ci abinci bayan ya ci sannan sai ya ga cewa ashe alfijir ya keto kenan menene matsayin azuminsa zai rama ko ba zai rama ba to shine jumhurin malamai suka tafi akan cewa dole ne wato sai ya rama a nan kenan Allah ya ɗauke masa zunubi me yasa domin kuskure ne amma kuma dole sai ya rama haka jumhurin malamai suka tafi akan haka tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa babu ramuwa akan sa kenan an gane domin me yasa akan kuskure ne yayi wanda suka tafi akan haka akwai su al'imamu ahmad irin su ishaq ibn ibrahim irin su mujahid irin su alhassan ibn abil hassan albasari sun tafi akan cewa duk wanda kenan ya yi buɗe baki akan kuskure yana zaton fadawar rana ashe ba ta fada ba to babu ramuwa a kansa ibn kuzaima allah ya ji kansa ya zaɓi rashin ramuwar cewa shi ya fi dacewa domin a cikin wannan dalili babu dalilin da ya nuna cewa manzon Allah ya umarce su da cewa su rama ko kada su rama a nan dai babu wani bayani wanda kuma in ka kalli ayoyi na alkur'ani suna nuna cewa don abin da bawa zai yi in dai akan kuskure ne ko akan mantuwa to mun yi subhanahu wata'ala ba zai kama shi da laifi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da fadarsa wala junaha alaikum fima akhbatum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wal nisyana wa mastukrihu alai dan haka kenan anan wasu malamai suna ganin cewa kwata kwata babu ramuwa me yasa domin kuskure ne amma su su al imamu malik irin su al imamu shafi'i da al imamu abu hanifa su suna ganin cewa sai an rama باب صوم الصبيان وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فدربه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قال فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من الإهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da azumin yara shin an shar'anta cewa kankanin yara a sa su yi azumi ko kuma kyale su za a yi sai an kai lokacin da alkalami ya hau kansu tare da cewa ita dai sallah akwai nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nunin cewa yara in sun kai shekara bakwai a umarce su da yin sallah idan sun kai shekara goma aka ce su yi suka ki maza Allah ya ce a bige su amma ba bugu ba wanda yake mai tsaga jiki ma'ana mai zubar da jini ma'ana bugu dai wanda za su dan je raɗaɗinsa amma ba zai lahanta yaro ba to shin azumi shi ma an shar'anta cewa kankanan yara a sa su su yi ko kuma ba a shar'anta ba shine anan malin kenan yayi baba babu saumi su biya babi ne wanda ke bayani dangane da azumi na kankanan yara shine anan umar allah ya kara masa yadda ya faɗa linashwani fi ramadan ga wani da ya sha giya ya yi maye a cikin wata na ramadan in aka ce na shiwani shine bi ma'ana sakran kenan mai maye ya sha giya ya yi maye aka zo masa da aka zo da shi wajen umar allah ya kara masa yadda domin a zartan masa da haddi umar ya matsa kusansa umar ya kame hancin shi da bakin shi yana jin warin giya yana tashi umar sai ya ce masa ya ja da baya umar ya sanya aka masa bulala tamanin bayan an masa bulala tamanin umar ya kure shi ya ce maza ya koma can kasar sha kamar yadda wannan hukuma ce ta musamman umar ya masa bayan ya zartar masa da abin da ya dace an gane ko na hukuncin allah a yi masa bulala tamanin to fusata umar da ya damar haka umar yake in wani ya fusata shi to sai ya kore shi daga nan madina in ya so ya koma can kasar sha can ya tafi kenan kada ya dauda dama mutane kenan birni wanda yake mai tsarki to bayan ya masa bulala tamanin umar kenan ya kora shi can shine umar sai yake masa Allah wada yake cewa wai laka kai canka wasu biyanu na siyamu kankanan yaran mu suna azumi a cikin wannan wata mai albarka kai kuma kana shan giya kana maye wannan kenan Allah wadai ne umar yake masa yace masa wailaka wasu biyanu na siyamu kai can tabewarka kai can hallakarka ƙanƙanan yara ga su suna azumi kai kuma can kana shan giya kana maye ba da raba hu umar ya bulala shi kenan ya sanya aka masa bulala tamanin a shahida a nan umar ya nuna cewa ƙanƙanan yara suna azumi kenan wannan dalili ne wanda yake nuna ƙanƙanan yara ana umarnin su da yin azumi domin su saba kafin ya zama wajibi a kansu shine kenan a nan sannan malam sai ya shigo da hadisin rubayi bintu mu'awiz Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a safiyar ranar ashura manzon Allah ya aika wani dan aiki zuwa alkaryu na mutanen madina ma'ana zanguna na mutanen madina lafazin kura jam'i ne na karya ma'ana zanguna waɗanda suke kewaye da madina daman kasancewar zanguna ne waɗanda ake kiransu al'awali wanda misali jama'a sai su je kan tudu sai su yi dakuna su can ma ga dakuna can ma dakuna gehin gari to su ne ake nihi da kenan kura a nan da madina na mutanen madina shine ta yake take cewa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama gada ta ashura safiyar wato ranar ashura manzon Allah ya aika dan aike ila qural ansar wato zuwa kenan zanguna na mutanen madina ya sanar da su cewa mana asubaha mu'iran duk wanda ya wayi gari halin kenan baya azumi kenan mufdiran yana mai cin abinci falyutin mabaki ta yau wato ya cike sauran yininsa kenan ya yi azumi a sauran yinin daga lokacin da labari ya zo maka kenan daga nan lokacin da za ka ci gaba da azumi akan wannan gaba ne kamar yadda malamai suka tabbatar cewa idan aka wayi gari yau yau dai misali ana ta 29 ga watan sha'aban kenan yau yau mushak ne mai yiwuwa wata ya tsaya mai yiwuwa bai tsaya ba da aka wayi gari gobe kana cin abincinka baka da labarin tsayawar wata sai wajen karfe goma misali sai ka sami labarin cewa ai an ga wata to daga wannan lokaci sai ka yi niyyar azumi ka kame bakinka sai ka kai azumi ba rukon baki ba ne azumin ne an gane ko domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda dalilai suka tabbatar da haka ba maganar rukun baki daga wannan lokaci mutum zai wuce kuma akan dalilin wannan domin azumin ashura a farkon wannan farilla ne a farkon musulunci kafin Allah ya farlanta azumi na ramadan abinda aka farlanta shine azumin ashura inda kasancewar rukon baki ne ba azumi bane kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce su cewa a wannan kenan su rama shi to amma da yake shi azumin ashuran farilla ne a farkon musulunci shi ma na ramadan farilla ne kenan in ka bambanta sai ka kawo dalilin da ya bambanta don haka bayani akan wannan mas'ala idan ka koma littafin da ake kira shi sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam a nan za ka samu bayani da dalilai waɗanda suke tabbatar da ba maganar rukon baki kenan iya abin da za ka yi daga wannan lokaci ko a sha biyun rana ne ka samu labari daga lokacin nan za ka yi niyya sai ka ci gaba da azuminka shi ne ya ce man asubaha mufdiran falyutimma baqiyata yawmi duk wanda kenan yawa yi gari yana ci yana sha manzon Allah ya ce illa labari ya ce masa kenan ya ida cike sauran yininsa wa man asubaha sa'iman wanda ku yawa yi gari yana azumi manzan Allah ya ce falle su wato ya ci gaba da azuminsa ƙada sai yake cewa fa kunna na sumuhu ba bayan haka sai muka zamanto muna azumtar wato ranar ashura wa nusawwi musibiyanana kankanan yaranmu ma muna sanya su su yi kankanan yara su ma muna sanya su su yi kenan wanda daman shi azumi azumi na ramadana an farlanta shi ne a shekara ta biyu da hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan a shekara ta farko da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sabirnin madina mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi azumci ranar ashura kuma ya umarci jama'a cewa su yi to shi ne a nan ya ce sai muka zamanto muna azumtar wato ranar ashura da Allah ya farlanta azumi na ramadan mazan Allah sai ya aika ɗan shi da mazan Allah ya ce wanda ya so ya azumce shi wanda ya so kuma ya bari bayan haka kuma sai ya kwadaitarwa cewa duk wanda ya azumci ranar ashura Allah zai kankare masa zunubi na shekara wadda ta gabata shine sai ya ce wa nusawwi musibiyana na muna sanya kankanan yaran mu su yi wannan azumi wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihil wato muna sanya musu kayan wasa wato na auduga an gane ko al-ihil ita ce auduga auduga in ma auduga wadda take kenan wadda ake shuka ko kuma auduga ta gashi wadda ake yanka daga cikin kankanin dabobi gashinsu to wannan shine suke rina shi ai kayan wasa ake ma yara kayan wasa shine yace wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn muna sanya musu kayan wasa kenan na auduga fa idza baka ahaduhum ala ta'ami in ɗaya daga cikin kankanan yaranmu ya yi kuka yana buƙatar abinci kaga a nan na nuna cewa yaran ma yara ne kwarai saboda yaran da zai yi kukan abinci galibi bai wuce kamar shekara hudu zuwa biyar in ya yi yawa ya kai shida galibi dai yaran da zai yi kukan abinci kenan bai ya wuce wannan shekaru biyar zuwa shida wa idza baka ahaduhum ala ta'ami idan ɗayan su yayi kuka akan abinci a aqahu a daina ku zaka wannan kayan wasa sai mu dauka mu mika masa kenan muna shagaltar da shi yayi ta wasa wannan wasa ya dauki hankalinsa domin yaro in wasa ya bige hankalinsa hatta da abinci mance shi yake sai an kirayi sai an buƙaci cewa ya zo ya ci sannan ya je to don haka suke dubara su shagaltar da su da kayan wasa hatta ya kuna inda da ifdara wato sai ya kai kenan lokacin buɗe baki sannan ya yi buɗe baki da sauran jama'a to don haka dangane da lokacin da ya dace a sanya yara su yi azumi wasu malamai sun ƙayyade suna ganin cewa yaro idan ya kai shekara goma wasu suka ce sha biyu wasu suka ce ƙasa da haka shi dai a takaice dai babu wani lokaci ƙayyadadde kamar yadda ita sallah aka ce a umarci yaro in ya kai shekara bakwai da yin sallah kenan a nan azumi ma in ya kai shekara bakwai in aka ga zai iya yi kenan a lokacin nan ana iya umarninsa cewa yi in aka ga ba zai iya yi ba kenan ana iya bari ya kai lokacin da zai iya yi kamar shekara goma ko sama da haka hikima a nan dangane da koya ma yara ayyuka na ibada tun suna yara ba kafin doka ta hau kansu shine domin in al'amarin ya hau kansu ya zamanto kenan al'amarin ya zo sun riga sun saba kenan sun riga sun horu abun ba zai zame musu ba akwai wahala a kansu don haka manzala sallallahu alaihi salama da yake sallah ita ce tafi komai muhimmanci bayan kalima ta la ilaha illallah daga cikin dukkan ayyuka na ibada don haka kenan yayi misali da ita yace a umarci yara da yin sallah in sun kai shekara bakwai in sun kai goma in an ce su yi ba su yi ba to ana iya bugunsu to don haka kenan bai takaita ba akan sallah duk wasu ayyuka na ibada yara tun suna kankana ya kamata a koya musu waɗannan ayyuka kafin kenan al'amarin ya zo yana zauwa tuntuni sun riga sun saba sun horo akan haka na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك